إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 27 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da nawa ne watan nasara 12 na'am 12 ga watan goma shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah maɗaukakin sarki zika malam da rahama yan uwa wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin kitabul mansurati wal mulah wanda mun fara da hadisin annawas ibn sam'an radiyallahu anhu wannan dogon hadisin da ke mana bayani game da dujal da annabi isa sai kuma ya juju wa ma'juju domin fara karatu a cikin babin ko kuma a cikin hadisin ba mu kai ƙarshe ba lokaci muka dakata insha Allah ta'ala ina gani za mu ɗan yi kwana kaɗan za mu ɗan dawo baya za mu dawo farkon babin amma ba maimaita karatun wancan satin zami ba a dan talhisi kawai zami za mu dan rero abinda muka karanta daga farkon hadisin zuwa ƙarshe saboda wancan sati da ya gabata ba a samu damar rekodin na bidiyo ba an fara an fara rekodin din bidiyo lokacin karatun ya riga ya nisa insha Allah ta'ala za mu dan yi talhisi ne za mu karanto hadisin ne da Hausa idan muka zo daidai inda muka tsaya sai mu dora da larabcin sai mu wuce insha Allah ta'ala yan uwa kamar yadda muka bayani wannan littafi mala ya sa masa suna kitabul mansurati wal mulah littafi ne da zai bayani game da hadisan da suke a barbaje a warwatse a wasu guraren wanda malam bai musu babi na musamman ba bai kulla musu babi mai zaman kansa a cikin littafin ba to sai ya tattaro su sai ya kawo su sai ya sa su a cikin littafin shine al-mansurat wal mulah kuma sune hadisai masu dadin sauraro da dadin karantawa kamar yadda na faɗa wancan sati al-mulah ai ma yustamlahu wa yusta'zabu min al-hadith abinda yake mai dadin karatu ko mai dadin saurari shine al-mulah saboda wannan kitabi zai kunshi hadisai masu dadin karantawa hadisin kamar yadda muka faɗa babban sahabi annawas ibn sam'an Allah ya kara masa yarda sai ya rawaito shi yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana da asubahi da safe ya ba su labarin ya ambata musu labarin dujal wanda dujal kamar yadda muka faɗa kalma ce ta larabci ad-dajjal shine bisigatil mubalagha bisigatil mubalaga ad-dajjal bi ma'ana al-kazzab mai yawan ƙarya kenan tataccen makareci ko kuma in aka ce ad-dajjal abin da yake nufi shine mai lillibe mai lillibewa ma'ana at-taghtiyatu shine ad-dajjal kamar yadda wasu malaman suka fassara wanda yake lillibe gaskiya ya fito da kishiyarta a wata sura ta musamman to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bawa sahabbai labarin dujal ya ɗauka kamar yarsa wani lokaci wani lokaci kuma ya yi ƙasa-ƙasa da maryarsa domin ya ɗan huta ya ja numfashi sannan ya ci gaba wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fakhaffaza wa rafa shine ya ƙasƙantar da sha'anin dujal ya nuna dujal wani mutum ne da zai halakar da mutane ya jefa su cikin inda ba shi kenan ba sannan kuma wani lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya nuna shi ne warafa ai azzama sha'anahu ya girmama sha'anin dujal ya nuna shi- dujal wata halitta ce mai matukar haɗari haɗarinsa yana da girma annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ba wa sahabbai labarin dujal labari da ya kai matuƙa har sai da sahabbai suka ɗauka kamar ga dujal nan a garin madina a bayan bishiyar da bine yana jiransu yadda annabi ya ba su labarin ya kambama musu abin sai suka ga kai ai anya dujal ɗin nan ma bai bayyana ba kuwa anya baya nan ma a bayan bishiyoyin dabinan da suke cikin garin madinan nan saboda abin ya taɓa zuciyarsu ya dake su saboda haka suka tashi suka tafi harkokinsu da yamma suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo sai annabi ya fahimci a fuskarsa akwai ragowar damuwa game da labarin da ya ba su ɗazu na dujal ya fahimci labarin bai gama sakinsu ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye sai ya ce ma sha'anukum me ke gare ku me ke damun ku ya na gan ku wasu iri ba yadda na saba ganin ku ba sai sabai suka ce ya rasulullah dazu kai ne ka bamu labari game da dujal labarin da ya dake zuciyar mu ka daga muryarka kai kasa kasa da ita har sai da muka dauka dujal yana bayan bishoyi na na dabino na garin Madina hankalin mu ya tashi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to aikwa ni ba dujal na fi muku jin tsananin tsoronsa ba game da abubuwan da suke jiran ku na fitintunu a gaban ku ba dujal ne babban damuwa ta akan ku ba to amma dai tunda dujal shi na faɗa yanzu kuma hankalin ku ya tashi a kansa to barin ƙara gutsura muku wani abu a kansa sai annabi ya ce idan dujal ya fito a lokacin ina cikin ku idan ya bayyana Allah subhanahu wataala ya masa izinin fitowa ya shigo duniya ina cikin ku annabi ya ce to ni zan tsaya na baku kariya game da shi ni zan yi hujjatayya da shi na hana shi rawar gaban hantsi na hana shi halakar da ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ko ya fito a lokacin bana cikin ku Allah madaukakin sarki ya dauke ni annabi ya ce to kowa ya ji da kansa kowanne ɗaya daga cikin ku yayi kokari ya san yadda zai ya kwaci kansa da dujal sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahu khalifati ala kulli muslim sai dai kuma ina da yakinin Allah madaukakin sarki shine khalifa ta akan kowanne musulmi duk musulmin da ya tsaya ya rike Allah ya rike annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bi shirye su da hanyoyin su to na tabbatar Allah madaukakin sarki zai zamto khalifa na a tattare da shi Allah zai bashi kariya dujal ba zai tasiri akan sa ba annabi ya ba mu wannan garantin shi sa ka tsaya akan alqur'ani ka tsaya akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko dujal ya zo ba zai tasiri akan ka ba annabi ya baka garanti to sannan sai annabi ya fara bada labarinsa ya ce shi dujal wani matashi ne eh ba tsoho bane can ba kuma karamin yaro bane matashi ne sannan lokacin da zai fito zai fito da gashinsa a warwatse a barbartsine duk yayi kura babu kyan gani saboda me saboda ya dade a kokume a cikin a cikin kogon dutse lokacin da za a sake shi zai fito gashinsa babu kyan gani haka sannan idansa guda daya a zagaye yake sannan ya dan bulluko ɗaya idansa kuma babu idansa guda ɗaya ne kamar yadda na faɗa wancan sati a cikin labari da ake bayarwa wanda ba shi da alaƙa da karatu ana cewa dujal idansa guda ɗaya ne kuma a goshi to kaga wannan kuskure ne idan dujal ba a goshi yake ba yadda idan kowa yake haka idan dujal yake sai dai guda ɗaya idan nasa babu haskensa ya tafi baya gani da shi amma guda ɗaya idansa yana nan hasken sai yana nan yana iya gani da shi malamai suka ce idan nasa na dama shine wanda babu ya tafi sai idan hagu sannan idan nasa kuma zagaye yake kamar yadda kaga gurjiya haka idan sa yake tsafiya haka idan nasa yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan kaga dujal yana kama da wani mutum da ake ce masa a ibnu qatani abdul uzza ibnu qatani sunansa kenan dan wata kabila ce ta banil mustalik daga khuza'a tun a lokacin jahiliya shi wannan mutumin ya rasu ya mutu ya bar duniya baya nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dujal kamar sa ɗaya da wancan mutum eh wanda suka san shi a jahiliya to in sun iya hararo kamannin sa za su iya ganin kamannin dujal me a tattare da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya riske shi a cikin ku ko musulmi ya riske dujal dujal ya fito yana raye to yi ƙoƙari ya karanta masa fawati suratul kafi farkon ayoyi guda goma da suka zo a suratul kafi don wata ruwaya ta nuna ana karanta ayoyi guda goma farko ne na ina na suratul kafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lalle dujal zai fito ne a wata hanya da take tsakanin sham da iraki tsakanin sham siriya kenan da kuma iraki ta yanzu to a tsakankanin wannan garuruwa guda biyu a wannan waje dujal zai fito sannan zai yi dama zai yi hannun dama ya shiga ya kutsa duk garuruwan da suke wannan bangaren zai shige su ya yi barna ya halakar ya dilmiyar da mutane sai ya je ƙarshe sannan ya dawo ya yi hagu nan ma ya barna ya yi duk abin da zai yi halakar da mutane a cikin ƙanƙanin lokaci sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anan ya tsaya sai ce ya ibadallah ya ku bayan Allah fasbutu ku tabbata akan addinin ku kada ku razana ku tabbata akan addinin ku Allah madaukakin sarki zai ba ku kariya game da shi sai sabai suka ce ya rasulullah adadin kwanaki ne wa zai yi a doron ƙasa yadda ka ce ya rasulallah a mutum ne mai haɗari kuma zai yi gabas ya je ƙarshe ya dawo ya yi dama ya je ƙarshe ya je hagu shi ma nan ya je ƙarshe ya yi ɓarna a cikinsu adadin kwanaki ne zai a duniya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zai kwana arba'in ne kawai adadin kwanakin da dujal zai shi ne kwana arba'in annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kwanansa na farko kamar tsawon shekara yake kwanansa na farko guda ɗaya daidai yake da shekara guda ɗaya yadda kake irgin shekara wata goma sha biyu to haka kwana ɗaya yake allah maɗaukakin sarki zai tsaye da ranar ya kasance yinin ya ci gaba da tafiya a haka yadda zai tsayi kamar yadda shekara ɗaya take zuwa ta wuce a tashi a kwanta a tashi a kwanta sai an yi shekara guda to haka ranar farko za ta kasance dama Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ba shi yake kawo mana rana ba idan rana ta zo kuma yamma ta yi rana ta ɗauke ta faɗi wata ya ba haka ba ne Allah shi yake wannan to yanzu kuma ya ga dama ya tsaye da su gaba ɗaya shi sa ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'una قل أرأيتم إن جاء الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Allah ce idan Allah ya sanya muku dare sarmadan tutur ba ɗaukewa Allah ya ce daga dare za a ta yi kawai rana ta daina fitowa Allah ce wannan Ubangijin ne zai zo ya iya kawo muku haske na rana da za ku iya rayuwa a cikinsa. Allah ce shin ba za ku saurara ku ji abin da ake gaya muku ba haka nan idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku rana sarmadan tutur ba ta ɗaukewa Allah ce daga yanzu rana za a yi ta yi kawai ba dare wane ne ya isa ya zo muku da a duhun daren da za ku rinka gani Allah ce afala ta runa shin ba za ku rinka kallon abin da ya kamata ku kalle shi ba ku yi wa'azatu to haka Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya sanya kwanan farko na dujal daidai yake da shekara guda ɗaya kwanansa na biyu daidai yake da kwana talatin wata guda kenan kwanansa na uku kuwa daidai yake da kwana bakwai sati guda kenan annabi ya ce sauran kwanakinsa kuwa ka sa iri ayyamiku kamar sauran kwanakinku ne kwana mai ɗauke da awa 24 daidai yake da sauran kwanakin haka dujal zai yi to sai sabai suka tambaya suka ce ya rasulullah wannan yini guda ɗaya da ka ce shi shi kaɗai daidai ke da shekara guda shin sallar yini ɗaya za ta isan mana a cikinsa annabi ya ce a'a sallar yini ɗaya ba ta isan muku ba sai dai ku gwargwada ku iya ku kiyasta ku kimanta ku yi sallar shekara guda ɗaya a cikin wannan yini shine na gaya mana cewa za mu yi sallah guda dubu ɗaya da ɗari takwas a cikin yini ɗaya sallah dubu ɗaya da ɗari takwas ita ce sallar shekara guda kenan sannan za mu yi sallar za mu yi sallah ɗari da hamsin sallah ɗari da hamsin a cikin yini ɗaya ita ce sallar kwana talatin kenan yini na biyu kenan sannan za a yi sallar kwana a za a yi sallah guda talatin da biyar a cikin yini na uku shine sallar sati guda kenan haka abin zai kasance sai suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene gwargwadon yadda dujale ke da sauri na tafiya a doron ƙasa sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace saurin dujal daidai yake da girgijen da iska ta taso shi a gaba girgije mai gudu yadda kaga gudun hadari da iska take koro shi take kaɗo shi to haka dujal yake gudu haka yake sauri kai daman daga ji a ce mutum zai zaga duniya a cikin kwana arba'in kwana arba'in ba kuma kawai fa tafiya yake ba duk inda ya je ya wuce kawai a'a inda ya je zai tsaya ya yada zango ya barnar da zai ya halakar da wanda zai halakar ya ja wanda zai ja ya yi abin da zai sanne gaba ba wai kawai zuwa yake rinka wucewa yana a'a akwai abin da zai tsaya ya duk a kwana arba'in zai wannan to kai ka san saurinsa da tafiyarsa ba irin naka bane ba irin kuma na kowanne kayan sufurin da ka san ana amfani da shi bane saboda haka annabi ya ce a cikin a saurin dujal shine saurin iska ko kuma girgije da iska take kaɗo shi sai annabi ya ce dujal zai zo wasu mutane sai ya kiraye su dama daga cikin da'awar dujal zai ce shi Allah ne to zai kiraye mutanen mutanen wata alƙarya ko mutane wani gari ya ce ku yi imani da ni ni Allah ne duk mutanen garin gaba ɗaya sai su imani da dujal Allah ya kiyaye to babban abin da zai jawo musu imani da dujal ‘yan uwa shi ne abin da na faɗa ɗazu rashin tsayawa akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi dan uwa in dai kana kan littafin Allah kana kan sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka makalkale su da fikarka wallahi ba dujal ba kowane ne bai isa ya ruɗe ka ba daman da ya zo ka san waye annabi ya gaya maka shi ba haka bane da ya zo zaka ce anta kazzabun makareci ne kai ba zan bi ka ba amma matukar kana kan shirme da mafarki da labarai da rudu to irin su ne da dujala suke bin sa ya zo ai maka ƙarya ka ce ikon Allah ai bayan Allah kenan zai iya yiwa eh a ce maka akwai wani mutum ya daga garin sa yayi taku uku ya je garin Madina taku uku ba ko ya taku uku daga nan ya je garin Makka eh za su za su mitin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taku uku saboda Allah wannan an ga maka kuma ka ce ikon Allah bayan Allah to ta ya za a dujal ya zo ya ce maka shi Allah ne ba ka yadda ba eh za ka yadda inda ya ka yadda da wannan tatsuniyar za ka yadda da wancan za ka yadda da wancan ƙarairayi ga sanin za ka tazi wasu ƙarairayi ma wallah abin haushi wasu kuma abin dariya wasu kuma sai dai ka gum kawai ka saurara ba ka da ta cewa ana ta fito da su gashi ana ta ƙari'a kala kala mace ta fito ta ce manzon Allah yana zo mata sallallahu alaihi wasallam yana ba ta sako kuma wai sai ka ji wani ya ce wai ai ikon Allah kenan eh Allah na da iko akan komai to dawa ya ce Allah ba shi da iko akan komai akwai wanda ya ce Allah ba shi da iko akan komai ba wanda ya faɗa haka amma abin da ake tabbata shine an tabbatar wannan abin ya yiwu shine abin tambayar shine abin tambayar dan galibi abin da ake rudan mutane shi sai a ce shin akwai abin da Allah ba zai iya ba babu abin da Allah ba zai iya ba amma Allah yayi shine abin tambayar Allah yayi shine abin tambayar saboda ka dan uwa matukar kana kan littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to baka cikin waɗannan mutanen da dujal zai zo ya kirawo su imani da shi baka cikin su kafa karfin su insha Allah ta'ala amma wallahi matukar kana bin waɗancan manamat din da wancan asatir din to wallahi zaka tafi eh ko ta tsatsun da aka maka ce ai ai bayan Allah kenan zaka tafi Allah ya kiyaye to za su amsa wa dujal duk su imani da dujal gaba daya idan dujalaga sun imani da shi sai umarci sama ya ce ta yi ruwa nan take ba lokacin damuna ba lokacin komai ba hadari zai haɗu kuma sama ta zubar da ruwa zai umarci ƙasa ya ce ta fitar da tsirranta nan take ƙasa ta fitar da tsirrai ƙasa ce koriya shar amfanin gona su zo su amfana da shi dujal zai musu haka sannan za su koma gida su ga dabbobinsu da suka tafi kiyo wanda sun bar dabbobin nasu ba wasu lafiyayyu ba ne wasu sun kemashe wasu sun karmashe da arame sai su ga sun dawo musu gida sun yi bulbul sun cika sun yi maiko sun yi nama nonuwansu ya kawo hantsansu ta kawo nono sosai tozansu ya girma duk saboda albarkar dujal sun yi imani da dujal an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sannan sai ya rabu da waɗanda tunda su an gama da su su waɗanda an kifar da su kenan an sa su a rami sai ya tafi wajen waɗansu mutanen na daban kuma su ma sai ya kiraye su game yadda ya kira waɗannan su kuma da yake sun ƙoshi da tauhidi sun sha madarar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai su karanta shi sai ƙarya kake yi su juyan masa da maganarsa su yi masa watsi da ita saboda sun karanta sun san waye shi sun san kuma an ce musu zai zo ya gaya musu haka da ya zo ya ce musu shi Allah ne su imani da shi za su karyata shi su fatattake shi to yana barin wajen kuma sai Allah ya jarrabe su duk wani tattalin arziki nasu sai a janye duk dabbobin sai su ta mutuwa shukokinsu duk sai su lalace su kone sama sai ta kame ta daina ruwan sama duk abin da ke tare da su na dukiya duk sai lalace saboda sun kafirce wa dujal su kuma amma saboda sun karanta sun ga Allah madaukakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga musu daman Allah madaukakin sarki zai musu haka ba za su damu ba haka za su yi hakuri sun san daman jarraba ce Allah zai musu da dujal din ba za su damu ba ya kuwa kun fahimci muhimmancin tauhidi ai ko da tsayawa akan sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi mutum matukar matukar bai tsaya akan alƙur'ani da sunna ba irin su ne dujal da ya zo ya baga ganga shi kenan sai su bi shi e ba ana nufi baganga ce da shi ba kamar da ake faɗa cewa zai zo yana kiɗa ne ana bin sa idan mai jin kiɗa da waka an dujal zai bi shi babu wannan a cikin karatu a cewa kiɗa yake ana bin sa ba haka bane ba haka bane waɗannan abubuwan da na fitintun zai ta zuwa da shi mutane zai su ta imani da shi to zai tafiya basu a haka sai ya je wucewa ta wani fili guri ne da yake kharib e kasashen guri lalataccen waje ƙasa ce kawai sai ce da ƙasar wajen fito da duk arzikin da taskokin da ke cikinki sai kaga taskoki arziki gwalagwalai diamond abubuwan duk wasu duwatsu da arziki da ke cikin ƙasa sai ga suna fasa ƙasa suna fitowa sai ga suna fasa ƙasa suna fitowa sai ga suna bin dujal kamar yadda ƙudan zuma suke tashi ga gansu a turan nan suna tafiya yu haka haka za su biyo dujal ga arziki ya arziki su biyo shi a haka saboda haka dujal zai je ya samu wasu mutane a cikinsu sai ya samu wani mutum daga cikinsu guda ɗaya matashi maji ƙarfi mai cikakkiyar halitta sai ya samu takobi sai ya raba shi biyu zai ɗauki takobi kowa yana kallo zai sari kansa sai ya tsaga shi gida biyu nan ɓarin ya faɗi gefe nan ɓarin ya faɗi gefe sai dujula kira shi ya ce tashi da izini na tashi kawai sai wannan mutumin ya haɗe sai ya tashi sai ya ta wajen dujula yana dariya yana murmushi alamun yarda da abin da dujula zo da shi ɗan uwan fahimta ya kashe shi kuma ya yi mai kenan ya raya shi da Allah masu gani cewa ana iya kafa hujja da mafarkai wannan duk ba za a tafi da su ba za a tafi da su sannan ana cikin wannan yanayi dujal yana ta jan zaransa yana cin karansa ba babbaka kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya dawo ya sako da annabi isa alaihi salam saboda ka sai annabi isa ya sako daga sama ƙarƙashin kulawar mala'iku guda biyu hannunsa na dama tafin hannunsa ya ɗora akan fuffuken mala'ika guda ɗaya tafin hannunsa na hagu ya ɗora akan fuffuken mala'ika guda ɗaya a haka sun sauko da shi daga sama yana sanye da wani tufafi guda biyu wanda suke rinannu an rina su kan annabi isa idan ya sunkuyar da shi ruwa yana ɗiga idan ya ɗaga shi kuma ruwa yana kwarara ruwa yana kwarara a kansa saboda kyan annabi isa gumin jikinsa ko kuma ruwan da ke zuba daga jikinsa kai kacewa lu'ulu'u ne saboda haske annabi isa zai sakko daga sama daidai inda annabi isa zai sakko a zai sakko ne a inda ake ce a almanaratul bayda a wajen wata wajen wata farar hasumiya da take gabashin dimashq sham kenan syria wanda na ce muku wata ruwayar kuma ta nuna zai sauka zai sauka ne na ina a baitul maqdis na ce muku ruwayoyin babu cin karo da juna ko gabashin siriyan shine dai baitul maqdis din to zaka da abu ɗaya ne to a daidai na annabi isa zai sauka annabi isa yana sauka aikin da zai fara shine zai tafi neman dujal ne to zaka zai ta neman sa zai ta neman sa ba za su haɗu ba sai ya zo daidai wani da ake ce masa babuluddin shi babuluddin din wata alƙarya ce a Palestine wata ƙaramar alƙarya ce a Palestine to a daidai nan zai haɗu da dujal a lokacin dujal ya cika kwanakinsa arba'in duk barnar da zai da Allah maɗaukakin sarki ƙaddara zai ya gama a lokacin wa'adinsa kenan ya zo annabi isa yana haɗuwa da shi kuma zai kashe shi saboda haka a duk duniya yadda Allah ya tsara abin babu wanda ya isa ya kashe dujal sai annabi isa saboda haka duk jarumta ku dar haɗuwar ku duk zugar ku duk yadda za ku ji za ku kashe dujal babu wanda yake da iko akan sa annabi isa kadai Allah ya sallada akan sa shi zai iya kashe shi shi sa idan Allah ya kai ka lokacin kada ka yi yunkurin kashe shi ma eh idan Allah ya sa ka je lokacin kada ka yi yunkuri ma ka ce bari a kashe shi ai mutumin banza ne tunda na gane shi annabi ya ba mu labari zai halakar da mutane mu je mu kashe shi ba za ka iya ba annabi isa kaɗai Allah ya kaddara zai iya kashe shi annabi isa zai kashe shi anan to lokacin da ya kashe shi anan sai annabi isa ya zo sai ya haɗu da irin mutanen da Allah maɗaukin sarki ya jarabe shi da dujal wanda dujal ya cutar da su ɗin nan ruwansu ya ɗauke dabbobin su kamar duk sun shiga wani hali annabi isa zai zo wajen su yana lallama su yana gaya musu maganganu masu daɗi ya sa hannu yana share musu ƙasa ko gumi da suka sha don wahala da suka shiga cikinta da hannunsa mai albarka zai rinka ba su labari da irin darajojin da za su samu na gidan aljanna suna cikin wannan yanayi annabi isa yana ba su labari yana gaya musu abubuwan da ake ciki kawai sai allah maɗaukin sarki yau annabi isa wahayi sai sai masa ya isa akwai wasu bayina in ji Allah maɗaukakin sarki da na ƙaddara musu fitowa yanzu bayi ne da babu wanda yake da ikon da zai iya yaƙar su ballantana ya kashe su saboda haka ibi bayina wanda suka yi imani da Allah ka tafi da su bayan dutse ku je ku fake ku ɓuya a can wajen ina ji anan muka dakata ko yawwa anan muka dakata za mu ci gaba insha Allah ta'ala mala ya ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi to ya ba'atu Allah ya ajuja wa ma'ajuja sai Allah madaukakin sarki ya fito ya saki ya ajuja wa ma'ajuju kamar yadda na faɗa dama suna ina ne yanzu suna tar radam din su ko a boye wacce zilqarnain ya yi musu Allah madaukakin sarki sai inna ya ajuja inna inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi ko sun kasance masu barna ne a doron ƙasa da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara suna rayuwa tare da mutane sai dai kuma suna barna sun takura wa jama'a a nahiyar da suke sun takura wa mutane hatta idza balaga baina saddaini ko hatta idza balaga baina saddaini menene gaba wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qalu ya zal qarnaini inna ya ajuja wa ma'ajuja مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا kun gane ma suka yi da suka ga zalƙarne ne sai suka sai suka suka masa complain game da abin da yake faruwa suka ce suna musu barna suna takura musu suna karkashe su suna musu kaza me zai hana ka sa ka toshe tsakanin mu da su to shine sai musu wannan katanga ta me katanga ta tagulla katanga ce da aka yi ta karfe da tagulla aka yi ta bayan an yi ta an gama sai sanya ta tsakanin mutane da ya juju wa majuju sannan sai ya gaya musu cewa ba za su iya barka ta ba ba za su iya bula ta ba sannan ba za su iya haura ta ba ba za su iya to kamar yadda na faɗa wancan sati hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kullun ne za su fito su yi aiki wajen kokarin bula wannan katangar za su iya abin da suka yi sai ɗaya daga cikin sai ce mu je gobe mun dawo sai su tafi kullum haka suke idan suka dawo sai su tarar da katangar ta koma mafi ƙarfin yadda suka bata ba mafi ƙarfin yadda suka same ta lokacin da suka fara aiki ta koma yadda take ta haɗe har sai lokacin da Allah ya kaddara musu fitowa daga nan sai shi babban nasu ya ce mu je gobe insha Allahu ta'ala za mu dawo mu ƙarasa to insha Allahu da ya faɗa da sun dawo sai su tarar da inda suka tsaya a nan suke saboda haka sai su karasa kuma sai su fito to shine wannan lokaci da annabi ke ba mu labari saboda haka Allah madaukakin sarki zai sako su min kulli hadabin za su kasance daga kowanne irin tudu da kwari yansiluna suna gangarowa ta ko ina saboda mutane ne masu yawa fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyata saboda haka za na farkonsu da suke na gaba-gaba wanda suke wanda suke farkon fitowa za su zo su wuce ta wata korama ta wani kogi wanda ake ce masa tsabariya kogi ne da yake a farisa iran iran kenan a iran yake sunan waje ne shi tsabariya din ya ismul makani sunan waje ne to za su zo su wuce ta wannan kogi na farkonsu fa yashrabuna ma fiha iya na farkon kawai za su shanye ruwan kogin gaba daya duka ruwan kogin gaba daya sanye ko ɗaya ba su rage ba wa yamurru akhiruhum fa yaquluna sai wanda aka rage suka rage a bayan su kuma za su zo wucewa ta wajen wannan kogin sai su rinka cewa laqad kana bi hadhihi marratan ma'un yanzu fa da da can suna suna tattauna ne tsakanin za su ce da can akwai ruwa an taɓa ruwa fa a nan wajen an gane da kafin yanzu an taɓa yin ƙorama an taɓa yin wani kogi a nan wajen ma'ana wajen ma ya tashi daga ƙorama ya zamto kawai ƙasa na farko sun shanye na ƙarshen ma sun zo wuta ba su ma riski alamun ruwan a wajen ba abin da suke tattauna shine dama an taɓa yin ruwa a wajen saboda yawansu kogi mai sunan kogi sun shanye na farko sun shanye na ƙarshe ba su ma san da shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa yuhsaru nabiyullahi isa alaihi salam wa ashabuhu za a tsare annabi isa alaihi salam da shi da mutanensa za a tsare su a wancan ko a wancan dutse da suka je suka buya ya kasance suna can babu wanda ya isa ya fito duk wanda ya fito kwanansa ya kare shi yasa lokacin da ya ajuja maju za su fito babu kowa a duniya kowa ya gudu ya buya ba kowa hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim har ya kasance kansa e kansa da ka sani ga ɗaya daga cikin wanda suke kan dutsen na ɓoye khairan min mi'ati dinarin li ahadikum ya fi masa alkhairi sama da abashi dinare ɗari ga ɗayanku kan sa a lokacin saboda yadda abinci ya karanci babu abinci duk abin da suka kawo da shi ya ƙare kuma ya juja ma juju suna duniyar kana sakkowa kuma kananka ya ƙare ya za a yi kenan to tunda abinci ya karanci sai annabi ya bada misali yace kan raƙumi a lokacin guda ɗaya kai kwalli ɗaya ya fi musu alkhairi sama da aba mutum dinare guda ɗari wanda dinare guda ɗari zai zai sai raƙuma ma ba shanu ba da yawa a lokacin amma annabi ya ce gwanda a bawa mutum kan raƙumin nan ya bararraka ya ci sama da a bashi kuɗi saboda me zai da kuɗi a lokacin amma kana da kuɗin me zaka siya a wajen wa zaka siya an gane ya juja majun sun mamaye duniya ba kowa a duniyar fayarghabu nabiyullahi isa sallallahu alaihi wa ashabuhu radiyallahu anhum annabi yace idan abin ya kai yadda ya kai tsanani ya kai tsanani sai annabi isa da wanda suke tare da shi sai su koma ga Allah madaukakin sarki shine fayarghabu su kaskantar da kansu ga Allah madaukakin sarki su roki Allah madaukakin sarki su kai kukansu ga Allah subhanahu wataala fayarsilullahu ta'ala alaihimun nughafa sai Allah madaukakin sarki turo ya jujo ma jujo wasu irin tsutsotsi an nughaf wasu irin tsutsotsi da suke shiga cikin hancin dabbobi tsutsotsi ne suna shiga cikin hancin dabbobi raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi su ne an nughaf wannan tsutsotsin su Allah madaukakin sarki kawai zai turo ya jujo ma jujo dukkaninsu gaba ɗaya fi riqabihim awyayansu awyansu duk su mamaye su gaba ɗaya fa yusbihuna farsa ka mauti nafsin wahidatin annabi ce sai su waye gari duk ya juja ma juja duk yawan nan nasu farsa ai mauta duk sun rasu kamar mutuwar rai guda ɗaya me ake nufi da wannan tare za su mutu wani ran ba zai riga wani ran mutuwa ba an gane dukkaninsu babu wanda zai riga wani mutuwa tare lokaci guda za su mutu tsutsar za ta zo gaba ɗaya ta hau wuyansu idan Allah maɗaukakin sarki ya kaddara adadin gwargwadon lokacin da za ta ɗauka a wuyan nasu sai Allah ya umarce su kuma duk sai su mutu dukkanin su lokaci guda ɗaya su faɗi su mutu a nan saboda haka duk ya juza ma juza sun mutu yanzu kafin su mutu amma akwai ruwaya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna cewa idan suka shigo duniya suka yi barna suka yi barna suka yi abin da suka yi suka ga babu kowa sai ɗaya daga cikinsu ba sai ya ce mun gama da mutanen ƙasa ya zubar mutum kare mutane sama su ma mu gama da su ba duniya ba kowa ba sun kori kowa to sun gama da mutane ƙasa yin saura sama saura ka sai ya samu kibiyoyi sai su harba sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai a dawo musu da kibiyoyin su da duk jini a ciki sai sai su ma mun gama da su qad qabaina mutanen sama ma mun gama da su sun kashe mutanen sama sun gama da mutanen sama gaba daya yanzu duniyar da saman da ƙasa din nawa yake nan nasu ne kenan sun gama ya Allah maɗaukakin sarki mai iko kenan da suka harba kibiyar sama sai Allah ya sa aka dawo masa ita didda mai didda jini a jiki eh tunda sun ga jini ai sun an samu wani kenan ko shi kenan mutanen saman ba an gama da su halittun saman ba an gama da su to da annabi isa da mutanen sa suka ga abin ya ci ya cinyewa ga yunwa ga matsi ga takura kowa yana shakka kowa yana tsoro dan kada ku manta a baya annabi ya Allah madaukakin sarki ya ga annabi isa babu wanda isa ya kashe me ya juju ma juju shi dujal Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi isa ne kadai zai iya kashe shi amma su ya juju ma juju babu ma wanda zai iya kashe su ko da annabi isa shi sa Allah ya ce dauki bayansa gaba daya su tafi dutse su je a buya a can to idan suka mutu kuma sakamakon wannan tsutsar ثم يحبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم sannan sai annabi isa alaihi salam da shi da sauran mutane da suke tare da shi sai kuma a sako da kan duwatsu eh ba lafiya ta samu ba kenan tunda sun tafi sai a sako kowa zai sako da kan duwatsu a lokacin an sha wahalar da aka sha ila al-ardi ya sako zuwa ƙasa fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibirin illa mala'ahu zahabuhum wa natnuhum to sai dai kuma matsala ce guda ɗaya ba za su samu gurbi da yake gwargwadon ɗami ɗaya da za ka iya ɗora ƙafar ka ba face akwai gawar ya juju ma juju a wajen duk duniyar gaba ɗaya wani irin yawa ne da su haka annabi ce duk inda ka sa ƙafar ka shibir ɗami ɗaya ba za ka iya ɗora hannunka ɗami ɗaya ko ƙafar ka ba face akwai gawar ya juju ma juju a wajen sannan kuma suna tawari suna tawari idan ai ba wai daga kashe su mutane suke sakuwa ba a'a waye ma waye ma tsaro zai bashe sako kai aka ce ka sako zaka sako saboda ka sai sun ji duniyar ta yi shiru gaba daya sannan sai a sako to idan aka sako kuma a lokacin sun fara wari ko ina su ne da ka dora kafa ka su ne sannan kuma sun yi wari sun yi doyi to nan ma kaga wata matsala ce ko duniya za ta zauna a haka ba za ta zauna a haka ba to daga nan ma fayarghamu haka ne ko fayarghabu nabiyullahi isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhum ila Allah ta'ala sai annabi isa alaihi salam da shi da mutanansa sai su ƙara komawa ga Allah madaukakin sarki su yi addu'a su kaskantar da kai su nemi taimakon Allah madaukakin sarki ya kawo musu da waɗannan fa yursilullahu ta'ala tayran ka'anaqil bukhti sai Allah subhanahu wata'ala dai cikin ikonsa sai ya ƙara turo musu da wasu tsuntsaye masu dogon wuya kamar wuyan raƙumi albuktu shine irin raƙumin nan mai dogon wuya za gan shi ƙatar raƙumi irin mai tozo biyun nan shi ake ce masa albukt wanda annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwatanta irin matan nan masu a masu menene a cuci maza ko irin dagogar waɗannan da suke sawa a kansu annabi ce ru'usuhunna ka asnimatil me buktil ma'ila eh albukt sune irin wannan raƙuman irin raƙuman wasu za gan su tozon su ma guda biyu ne masu dogon wuya to tsuntsaye ne masu dogayen wuya sai Allah maɗaukin sarki kuma ya turo su adadin ya jujo majujin kuma masu yawa su ma fatahmiluhum sai su ɗauke ya jujo majujin nan dukkaninsu fatatrahuhum haythu sha Allah sai su je su jefar da su su kai su inda Allah maɗaukakin sarki ga dama kaga shi ma manzon Allah bai sani ba kenan sallallahu alaihi wasallam inda ya sani a lokacin ba zai gaya mana ba zai gaya mana to shi ma bai san inda za a kai su ba inda Allah ya ga dama a lokacin Allah zai sa a ɗauke su dan za ka yi mamaki ka ce duniyar ta cika daga wasu to na za a kai su kenan an gane to Allah ba ɗaukakin sarki shi sai inda za a kai su eh ba duniya ba tashi ba ce shi sai inda za a kai su saboda haka sai a ɗauke su dai sun dai bar ina sun bar duniya shikenan bayan nan kuma ثم يرسل الله عز وجل مطرًا sannan sai Allah maɗaukin sarki ya aiko ya sako da ruwan sama eh kaga nutsuwa ta samu kenan sai ruwan sama ya sako la yukinnu minhu baita madari wala wabari wannan ruwan saman babu wani gida na ƙasa ko gida na fata da zai iya koyo wannan ruwan sama sai ruwan sama ya shiga cikin sa ko gidan ƙasa shine baitu wabari a baitu madari shine gidan da yake gidan ƙasa ko kuma gidan bulo wala wabarin ko gidan da aka yi shi da fata ko kace gidajen ƙauye da gidan birni babu wani gida dai da ka sani a duniya face wannan ruwan saman sai ya shiga wannan gidan saboda me ya wanko dattin da ya juja majuji suka sa a ciki sai Allah madaukakin sarki ya wanke duniyar gaba ɗayanta da wannan ruwan da zai saukar hatta ya turuk hatta ya turkaha kazzal qat har sai Allah madaukakin sarki ya kyara duniyar ya kyala ƙasa ta kasance kamar madubi ta yi kyau kenan in aka ce abu kamar madubi idan ka kalli madubi ba fuska kake gani ba saboda kyau saboda annaka tawanku ta yi tsafta haka duniya za ta kasance a lokacin sun mai yuqalu lil ardi sannan a ce da ƙasa waye zai ce da ƙasa Allah madaukakin sarki an biti samaratiki duk tsiranki bullo da shi kawai sai ya tsiro yana yana bullowa da kansa an fahimta kaga wannan tsirowar tsirowar wannan tsiron da yake fitowa da 'ya'yan itatuwa na Allah ne madaukakin sarki ba irin na dujal bane an fahimta saboda ka duk abin da ake bukata na kayan abinci da kayan marmari sai su ta fitowa ga kayan marmari nan ga kayan itatuwa nan ga kayan abinci nan komai ya fito bayan da duniya babu komai wadirri barakatiki a ce muke ki fito ki fitar da albarka albarka cikin ki duk kayan albarkatun kasa su ma da suke boye a cikin kasa duk kasa sai ta fito da su fa yawma idhin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a wannan ranar a wannan lokaci ta'akulu al-isabatu min ar-rumanati mutane da yawa tarin mutane masu yawa za su ci dan rumani guda ɗaya su koshi an san rumman eh rumman an san rumman ko ɗaya ne daga cikin kayan marmari kayan itatuwa to dan rumani guda ɗaya girman sa yake idan a gwanda ya san rumman ya kai ya kai lemon zaki girman sa bai fi lemon zaki ba ko to yadda Allah maɗaukakin sarki zai fito da kan itatuwa ƙatin ƙatin rumani guda ɗaya fiye da masallacin nan al'isaba aka ta al'isaba mutane da yawa kenan mutane da yawa kenan kamar yadda ayan annabi yakubu suka ce wa nahanu usbatun ko wa nahanu usbatun jama'a da yawa kamar duk masallacin nan aka in aka tsinko mana rumani guda ɗaya sai mutum koshi kowa ya sha ruwa kawai kaga wani irin girma ne da shi to haka ayan itatuwa za su fito a wannan lokacin wa yastadilluna bi qishfiha sannan alqif shine alqashar irin bawar rummanin mutane za su yin inuwa da shi saboda girman sa bawar rummanin zaka zaka yin inuwa da shi saboda yadda yake da girma wa yubaraku fir risli sai a sanya albarka a cikin nonan dabbobi hatta innal liqahata min al ibli har sai ya kasance dabba raƙuma da take shayarwa ita ce al liqaha wacce take tayarwa la takfil fi'am minan nas nonanta za ta ishi mutane masu yawan gaske in aka ce alfi'am mutane da in ka ce sun kai dubu in ka ce sun kai dubu ba kai kuskure ba alfi'am mutane masu yawa raƙuma guda ɗaya za su sha nonanta su ƙoshi su ban mata kayanta saboda yadda Allah madaukakin sarki zai sa albarka a lokacin akan komai komai da albarka a tattare da shi walliqaha min albaqari la takfi alqabilata min annas sannan idan ka samu saniya ita kuma nonon ta zai ishi alqabila in aka ce kabila me ake nufi da me ake nufi da kabila shine kamar dangi ko ƴan uwa da ya tattara mutane mai yawa a cikin su bai kai fi an ba amma ma'ana nonon saniya zai ishi mutanen da sun kai kabila aka ce kabilar wani to yawan mutanen kabilar duka su kadai saniya guda ɗaya ta isa ta yi sabon ɗinsu kowa ne shanunan ta ya ƙoshi ita ma an sa mata albarka kenan walliƙi hata min alghanami li takfil a fakhidh min nas haka nan akuya in aka ce alghanam ya kunshi akuya ya kuma kunshi tinkiya duk alghanam saboda haka nonon akuya shi ma zai ishi fakhidh in aka ce alfakhidh shine jama'a da take duna alƙabila ba ta kai ƙabila girma ba to su kuma ya su sha nonanta su ma su ƙoshi za sha nonanta su ƙoshi yanzu misali in ka ce ƙabila akwai ƙabila da za ka samu mutum nawa a cikinta mutum nawa za ka samu a cikin ƙabila ɗari biyu ɗari uku duk za su isa saniya guda ɗaya ta ishe su gaba ɗaya za ta sayar da su kuma duk su ci su ƙoshi don aka ce alfahir shi ne jama'a amma wanda ba alfahis na cinya ba mutane amma ba su kai ƙabila yawa ba wanda dangi ɗaya dangantaka ta haɗa su amma yawansu bai kai ƙabila ba to su ma za su sha nonon akuya ko na tinkiya ya ishe su gaba ɗaya dukkaninsu annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi tafa bai na mahum kazalika mutane suna wannan rayuwar ta jin daɗi da walwala da watayawa wata ruwaya ta nuna mutane za su kai kusan shekara bakwai a haka iz ba'atha Allah ta'ala rihan tayyibatan sai Allah madaukakin sarki yan uwa ya aiko da wata irin iska mai daɗi daddadar iska fata'khudhu fata'khudhuhum tahta abatihim duk sai ta shiga ta karkashin hammatarsu duk wani musulmi mai imani a lokacin wannan iskar mai daɗi ya ta zo ta shiga ta karkashin hammatarsa fataqbidu ruha kullu mu'minin wa kullu muslimin sai ta karbaran duk wani mumini da musulmi da yake doron ƙasa a lokacin kowa zai mutu a lokacin in da kai musulmi ne in ka gaba ka mutu ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ku kalla kullu mu'minin wa kullu muslimin kowanne mumini da kowanne musulmi zai mutu kaga mumini daban ko musulmi daban ko to duk za su mutu mutum ko mai saban Allah ne in dai musulmi ne ya sunansa musulmi ne ko ba ka ce kafiri ba ne to duk za su mutu gaba ɗaya a sakamakon wannan iskar da ya ta zo duk za ta karɓe su Allah maɗaukakin sarki zai turo ta a lokaci guda kuma duk ta kashe su me zai faru yan uwa wa ya baka shirarun nasi sai saura babu kowa a duniya sai a shararren mutane dama ai hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce duniya ba za ta tashi ba sai akan a shararren mutane duniya ba za ta tashi ba sai akan a shararren mutane wanda fasikai ne kafirai ne babu ruwansa da Allah a kansu Allah maɗaukakin sarki zai yi mai zai tashi duniya ya ta hara juna fi ha ta haru humuri za su rinka bin juna namiji zai rinka bin mace yana zakke mata a filin Allah a bainar jama'a kamar yadda jakuna suke yi shine ya ta hara juna namiji zai rinka bin mace yana zakke mata a filin Allah a bainar jama'a kowa yana kallo to da Allah wa yake so yake wannan lokacin ba wanda yake so kai wannan lokacin saboda duk su ne dama duk tan tarkace ne dama duk shara ne kawai su suka rage bala yace fa alaihim taqumu sa'at annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cin fa alaihim taqumu sa'at akan waɗannan mutane waɗannan ashararan akan su alƙiyama za ta tashi akan su alƙiyama za ta tashi to kun ji yadda za ta tashi alƙiyama kenan Allah madaukakin sarki ya samu cikin imani rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi malam zai kawo mana fassarar mufaradat na cikin hadisin ma'ana kalmomi ɗaiɗaiku da malam ya kawo masu ɗan tsauri zai fassara su ana duk da mun fassara su amma dai malam zai ƙara fassara mana su sai mu saurara qauluhu fadin sa da yace khallatan baina sham wal iraq yace ai tsariqan bainahuma abin da ake nufi da khallatan shine hanya tsakanin sham da iraq wa qauluhu fadin sa da yace afa yace afa yaminan wa afa shimalan yace bil ainil muhmala da ainun mara dugo wasa'il muthallasa da sa mai dugo guda uku ta kenan wal aisu abin da ake nufi da al aisu shine ashaddul fasad shine tsananin barna zai yi gabas ko zai yi dama yayi barna yayi hagu yayi barna a can wazura abin da ake nufi da azura al asnimatu shine tozo tozo irin na raƙumi wanda annabi ce za su dawo daga wajen kiwo to zan su yayi ne ya girma ya zama katoto saboda dujal ya masa abin nan wal ya'asib abin da ake abin da ake to al ya'asib mala ce zukurun nahli sune mazajen kudan zuma wanda annabi ya ce ira da amince tsara tabbata a gare shi zai umarci kasa ta fito da me ta sokin ta ko sai su biyo shi kamar kudajen zuma to shine shine al ya'asib mala ya ce wa jazlataini da ya ce jazalatai ne a cikin hadisin ai kita'atai ne yanki guda biyu da aka ce dujal zai samu wani mutum ya tare shi ko sai ya raba shi mai jazalatai ne ai kita'atai ne yanki biyu kashi biyu wal gharabu abinda ake nufi da al gharabu shine al hadafu allazi yurma bin nushabi ko bin nushabi shine al hadaf target abinda kake so ka harba misali idan ka aje abu kana so ka harba da kibiyar ke samu abun abin da ka aje shine target din naka shine algharaz din yawa target din da kake da kake so ka harba yace to shine shine abin da ake so a harba da kibiya ay yarmihi ramyatan karamyatin nushabi ila alhadafi ai zai jefe shi da kibiya kamar jifan da ake wa target da kibiya idan aka idan ana so a harba wani abu wal maharudatu abin da ake nufi da al maharuda shi ne aka ce annabi isa zai sauko daga sama yana bainal maharu da ta yi ko yawwa shi ne ce biddalil muhmala da dal mara ɗugo ita ce muhmala wal mu'jama ana kuma kawo abin da dal din mai dugo ma'ana zal kenan ko sai ya kasance al maharu za al maharu zatu maimakon al maharudatu malai sai da ana faɗa wa hiya thawbul masbub shine tufafin da yake rananne tufafin da aka rana shi qauluhu fadin sa da yace a cikin hadisin la yadani la yadani ma'ana ai la taqata babu iko da aka ce da Allah ya ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki wa annabi Isa wahayi cewa ya zai sako wasu bayinsa wanda la ya dani ba wanda yake da ikon kashe su ko yaƙar su an gane aiko wannan gafu abin da ake nufi da annan gafu su ne dudun addud ita ce tsutsa wa farsa jam'u faris jam'i ne na faris wa huwa alqatil shine wanda aka kashe kagan ka ce farsa alawa zane katila kenan katila wanda aka karkashe kenan wazzalfatu ko kuma azzalqatu bi fathi zai wallami wal qaf da yi wa zaun dinnan fataha da lamun da qaf warwiya azzalfatu an rawaito da azzalfatu maimakon azzalqatu sai ya kasance azzalfatu bilfa maimakon mai qaf ko yawa bi dhammi zai wa iskanin lam wa bil fa sai ce wahiyal mir'at shine madubi kamar yadda muka ambata wal isabatu abinda ake nufi da al isaba al jama'atu sune mutane da yawa war rislu bi kasri ra ar rislu al labanu shine nono ko madara wal liqihatu al liqiha ita ce al labun dabba mai nono kenan al labun mai shayarwa wacce take da nono والفئام أبنى كان في الفئام بكسر الفاء da yi wa fawon ɗin nan kasra wa ba da ha hamzatun bayan ta kuma akwai alhamza su ne ita ma aljama'a tana nufin mutane da yawa kenan mala ce wal fakhdhu al fakhdhu da yi wa kha'un ɗin nan me ɗauri to amma da a yadda yake a larabci al fakhdhu ne al fakhdhu shine yake nufin jama'a ko abin da bai kai kabila ba amma ka ce alfahazu ko alfahizu ko alfahazu yana nufin cinya kenan ya akwai wani lugatsun guda uku da ana iya faɗa amma alfahizu abin da yake nufi minan nasi duna alƙabilata su ne mutanen da ba su kai kabila ba wannan shine ƙarshen hadisin ko Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma insha Allah ta'ala akan sa zamu dakata sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana sai mu dora akan hadisi na gaba shi ma dai hadisin dujal din ne zai dan ƙara fito mana da wasu abubuwan da wannan hadisin bai bayyana ba yan uwa ina so dan ja hankalinmu akan lallai akwai buƙatar a matsayin na yan uwa musulmi lallai mu dage da addu'a akan yan uwanmu da suke Palestine lallai suna buƙatar addu'o'inmu yan uwa eh suna buƙatar addu'o'inmu sosai suna da haƙƙi a kanka da kai musu addu'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mumini game da dan uwansa mumini kamar gini ne guda ɗaya sashin sa yana mai yana ƙarfafa sashi wani hadisin kuma yace mumini a yadda yake dan uwansa mumini kamar jiki ne guda ɗaya idan gaba ɗaya ta kama da ciwo sauran jikin gaba ɗaya shi ma sai ya kama da zazzabi da ciwo haka mumini yake idan dan yatsan kai kama da ciwo dan karkare same ka sai ka kasa bacci ido ya taya kunne ya taya sai kaga har zazzabi ma kake ka kasa bacci gaba daya ba haka bane to yanzu abin da ke faruwa a Palestine lalle akwai buƙatar ƴan uwa mu sasa a cikin addu'a mai iya abin da zaka iya kenan kai iya abin da zaka iya kenan kai musu addu'a saboda kai yanzu ba zaka iya tashi daga nan ka tafi Palestine ka je ka je kai musu gudunmawa ba ko zaka iya ba zaka iya ba baka da dukiyar da zaka iya aika musu da gudunmawa da za su yi amfani da ita ko su makami ko za ka iya ba za ka iya ba sannan ba ka da makamin da za ka siya wanda zai taimake su wajen ƙoƙarin kubuta daga abokan magabansu duk ba za ka iya wannan ba to menene adina abin da za ka iya yi shine ka musu addu'a to shin addu'a ma sai magaza ƴan uwa ba za magaza ba wato ku fahimci wani abu wannan gwagwarmaya ta falastin yan uwa wallahi ba yaƙi ne tsakanin gari da gari ba kawai a'a yaƙi ne da yake da alaƙa da addini yake da alaƙa da ƙoƙarin ƙwatar ‘yanci tun lokacin da aka yaƙin duniya na biyu uwa sakan world war da aka yi wanda adam hitler yayi alƙawarin karar da yahudawa a faɗin ƙasa wanda kuma ya karar da abin da ya karar duk da dai kafiri ne amma mun gode masa eh mun gode masa sosai da sosai ya ya fatattake ya ragargaje yahudawa sosai 1947 1947 yayi abin da ya sosai to sai kasance yahudawa ba su da matsuguni ba su da gurin zama ma garin wanda sai zaune yan uwa garin falastini ne waɗannan laraba yan falastini garin su ne halak malak da iyayensu nasu ne garin sai aka ce majalisar ɗinkin duniya ta ce yanzu abin da za a yi za a ɗan nema wa yahudawa alfarma a ɗan ba su ɗan wani waje su ɗan fake a wajen kamun a samu masu da ƙasar su ta kansu yan uwa kun fahimci farkon abin idan ka kalli harida ɗin harida shine map ɗin ka kalli map ɗin yadda yake asali inda aka ba su ɗan ƙaramin waje ne amma ‘yan uwa sai gashi tafiya ta yi tafiya yahudawa inda suka mamaye yanzu inda suka mamaye yanzu a cikin inda aka ba su ya ninninka inda aka ba su ninkin ba ninkin misali da zan ba ku shi da yanzu kai ne da gidanka da ka gina da kuɗinka ka shiga da iyalanka kuna ciki sai kaga wani a wahale suka ce ba mu Allah ga dan kofar gida ne zo ka dan kwana daga kwana a kofar gida da ya zake sai ya kokari ya samu shago a gidan an fahimta ya samu shago a gidan sai ya fara kokarin kuma harin dakunan cikin gidanka wannan fa shine abin da yake faruwa fa gidanka kuma wato kun san matsalar ne duk lokacin da yahudawa suka yi abin da suke suka kori falastin daga wani bangare na gidansu ko bangare na garinsu shamaki shinge suke sawa su kare wajen ya fita daga hannun suke na har abada misali nan inda muke nan ba fila ba ne filoli ne haka duk nan na makaddara na falastin ne nan wajen limami kadai shine inda aka ba yahudawa to da suka zo suka samu dama suka koro falastin suka kora su bayan filan nan sai suka samu katanga suka sa daga nan sai suka ja yanzu sun mamaye iyaki nan daga nan zuwa nan abu ya kai inda ya kai suka ƙara kora su bayan waccan fila suka samu wata katanga suka ƙara ja wani irin zalunci ne wannan fiye da shekara saba'in fiye da shekara saba'in fasara wannan zalunci rayuwa ce wallahi suke yi ta ƙasƙanci da wulaƙanci wani lokaci kuna gani kuna gani a waya yadda ake abin a daki mata a daki ƙananan yara suna sallah a sa musu tiyagas duk wani abin da ka sani na wulakanci ba abin da ba sa musu rayuwa ce suke ta kaskanci to wanda yake irin wannan rayuwar su sun gwammace wallahi mutuwa ta fi musu irin wannan rayuwar shi sa duk abin da za su yi za su yi don su kwace yancinsu duk wanda ka yana tunanin cewa falastinawa yan tada zaune tsaye ne kungiya hamas wata kungiya ce da take kokarin tada zaune tsaye wallahi ko dai jahili ne bai san me tarihi ba kwata-kwata ba bibiyar tarihi ko kuma ɗan baran dan yahudawa ne ɗan baran dan yahudawa ne wannan kuma ka rabu da shi amma duk mutum da ke bibiyan tarihi tun da ake a duniya ba taɓa yin zalunci irin wannan ba kana gidanka a zo a tura ka can gefe can gefe ku kalli irin wayar da isra'ila suka suka tura suka tura falastinawa inda ake ce masa gaza yanzu gaza inda za ku ana cewa zirin gaza wannan zirin gazan fa shine fa inda inda falistina suka samu suka fake a wajen su hana a kai musu abinci su hana a kai duk wani taimako su hana a kai musu bai hude ba shi da mutunci yan uwa bai hude ba mutumin kirki bane mutumin da bai bar Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki da ya lice shi ma bai bar shi ba zagin sa yake to kana tsammani kuma zai bar wani ba sai ba kowa ba sannan kuma an yi rashin sa'a duk kasashen duniya manya-manyan kasashen duniya nan suna goya musu baya suna goya musu baya musamman wa alara asim amerika amerika ɗari bisa ɗari duk abin da yahudawa za su suna tare da su yanzu wannan harin da hamas suka kai abin da amerika suka declare ɗinsu shine harin ta'addanci yanzu su yan hamas yan ta'adda ne isra'ila kuma masu kare kansu ne dan allah ina ka taɓa jin irin wannan mutum ya zo ya same ka ya dalla maka mari sai kuma ya ɗora hannu akan kuncin sai ya sa kuka shi da ya mare ka kuma sai ya ɗora hannu akan kuncin sai ya sa kuka ka mare shi a zo a taimaka masa wanda ke faruwa kenan amma kasashen musulmi mu matsalar mu shine har yanzu an rasa kasashen musulmin da za su fito su taimakawa a su kasar palestine din gaba da gaba har yanzu sai dai kawai irin dan dara gefe dan dara gefe haka da wato yanzu ma fa an dan samu ci gaba ne ana iya fito a ci ba mai dada abin da ake ba zalunci ne irin ta tsohon shugaban kasar mu Allah ya masa rama in an yi abu sai ce sai ce mun yi Allah wadai yayi Allah wadai da yawa kuwa to su ma shugabannin laraba haka suke idan aka abu sai su to sai bai yadda ba da ka fito ka ce baka ma yadda ba din wahala take musu wallahi wahala take musu amma ko kun san wannan yakin da aka fara yi na yanzu america sun fara kai gudunmawa zuwa isra'ila na makamai sun fara kai gudunmawa yanzu zancen da nake muku an yanke wuta an yanke ruwa daga a palestine ba ruwa ba wuta wata ina za a rayu ba ruwa ba wuta ba za ta yi ba ba su da ruwa ba wuta sun hana duk wata ƙasa da su shiga musu da wani taimako babu ku kalli yadda suka ruguza musu duk wani waje da yake da muhimmanci duk sun bi sun ruguza sun ruguza firayim ministan su kuma fada yake yanzu ma suka fara yanzu ma suka fara saboda ka lallai wallahi suna da haƙƙi akan mu roƙa musu Allah madaukakin sarki dora su akan makiyansu ya dora su akan makiyansu kada ku manta wannan guri ne da yake akwai gurin da ya fi ko'ina tsarki a duniya a musulunce na uku ba haka ba ne? baitul maqdis a ina yake a nan yake in ka ɗauke makka ka ɗauke masallacin madina sai ina sai baitul maqdis shi ne masallaci na biyu na daɗewa a duniya bayan ɗakin ka'aba sai ina sai baitul maqdis a daɗewa a falala kuma bayan madina sai shi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dama mana alƙawari ya ce duk daren daɗewa zai dawo hannun musulmi baitul maqdis yana hannun arna yahudawa ikhwanul qirada wal khanazir wa abad tagut kuma ai na faɗa na ce sun toshe komai komai sun hana shiga da shi saboda haka ba abin da nake so in ji hankalin yan uwa dan Allah mu taya su da addu'a eh shine abin da zamu iya yi ko duk yadda ka ji haushi muna da rauni tsakani da Allah shine zance na gaskiya mu musulmi a duniya ma gaba ɗaya rauni rauni ne da mu gaba ɗaya muna da rauni duk wani abin da ake toya a duniya yanzu kasashe masu karfin faɗa a ji gaba ɗaya a duniya wace ce kasar musulmi guda ɗaya wace ce da Allah babu babu ita ma turkiya tana ƙoƙarin turo kanta ne amma tana faɗa aji a duniyan ne ba ta faɗa aji ba tana da kokari ne kawai ta dan fito ta dan tada kura ta tada kura in ka dauki in ka dauki kasashe na duniya wanda suke da wanda wanda suke da makamin kare dangi a cikin kasashen musulmi su suka mallake shi zuwa yanzu Iran Iran ne suke kokarin suke kokarin mallaka ta karkashin kasa ana tai musu ne zagon kasa saboda haka muna da rauni tsakani da Allah muna da rauni mu musulmi sai dai kawai mu ta addu'a kuma duk wannan ya jawo mana barin addinin mu ne da rarrabuwa sai ga waccan daular ita daula ce ta kaza wannan daular ta kaza ce idan wani abu ya samu wannan daular sai ga wata daular makaman munna take shine matsala su kuma wannan abin ya faru duk sun fito sun goya Isra'ila baya yanzu kalli arnan Najeriya ɗaya daga cikin manyan arnan Najeriya fa ya fito yake cewa wai lallai shugaban ƙasa ya fito yayi bayani ya nuna cewa baya goyon bayan abin da abin da Hamas suka yi Isra'ila ɗaya daga cikin manyan arnan ƙasar nan wai shugaban ƙasa ya fito ya bayani sai na goyon bayan isra'ila baya goyon bayan hamas ya fito ya mana ya fito ya yi in kana shiga social media yadda suke zagin musulmi yan ta'adda ne yan kaza saboda shi alkufur milla wahida arnanci da kafirci addini ne guda ɗaya ko ina haka yake kada ka taɓa tsammani wani arni zai so ka wallahi ba sa ƙaunarka kwata-kwata kwata-kwata ba sa ƙaunarka Allah maɗaukin sarki sama dace ‘yan uwa, Allah ba su ɗauki, Allah kai musu ɗauki, Allah ya fitar da su daga wannan zaluncin da ake musu, Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara, ko yanzu alhamdulillah wannan ƙurar da suka tayar, alhamdulillah sun samu na ɓangare na nasara. Eh Allah maɗaukin sarki ya ba su na ɓangare nasara, an wa Isra'ila abin da ba a taɓa musu ba, ba a taɓa musu ba. Yadda suke tutiyar suna da ‘yan leƙen asiri, suna da kaza, suna da kaza, akwai wani makami da suke da shi, makami ne da duk abin da ya taso zai wuce. zai detectin ɗinsa shi wannan makamin kamin ya zai detectin ɗinsa kuma zai harbo shi amma ta ina rokokin fama suka wuce izinin Allah subhanahu wataala ta ina rokoki suka wuce sani ba su kansa abin yayi bitin din sosai da sosai ana tambayar ana ana hira da shi a kwamandan Isra'ila ana cewa ya ake wannan farmakin ya muku haka yace shi ma bai sani ba bai sani ba shi ma saboda haka alal akalla sun tada kura kuma sun danyi wani abu sun motsa suna buƙatar addu'o'in mu eh ina ma za mu iya gaya wa kasashen larabawa su ji wallahi in muka tsaya wa Allah madaukakin sarki wallahi arnan ba abin da su yi mana wallahi babu abin da su yi Allah subhanahu wataala ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله